أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Qulub za mu tashi shafi na tamanin da shida a sababu sani malam yana yi mana bayani akan dalilai da suke sa mutum ya yi mummunar cikawa Allah ka tsare ya gaya mana dalili na farko za mu tashi akan dalili na biyu shi ne a sababu sani wanda ina gama na karanta shi ko? kawai ina ga fassara kawai za mu yi mana ya ce dalili na biyu da yake sa a yi mutuwa mummunar cikawa shi ne raunin imani raunin imani Allah ka raba mu da shi sanan abin da yake taya raunin imani ya ƙara muni shine kuma san duniya ta zauna a cikin zuciyar mutum ya ce duk lokacin da aka samu imani ya yi rauni to sai sa kuma san Allah ya ƙaranci ka ji matsalarsa na ka samu raunin imani sai kuma ya cire wa mutum san Allah Allah ka tsare ni sai kuma san duniya ta yi ƙarfi a cikin zuciya Allah ka kiyaye da haka sai mutum ya zama zuciyarsa ba abin da ya rage wurin da san Allah zai shiga ciki babu waje ta cika zuciyar mutum ta yi fal da san duniya babu inda san Allah kuma zai dan samu ya raba a cikin zuciya yace shikenan sai ya zama in ka je mutum na magana san Allah kawai surutu ne da baki na nuhu zai ta faɗa da baki amma babu magana san Allah kowa dai ya san soyayya ai yawa kowa ya san me soyayya in dai akwai soyayya Allah a tare da mutum to in Allah ya hana mutum abu zai bai idan akwai soyayya Allah tare da mutum in Allah ya ce mutum yayi abu zai soyayya ta mutane wanda dai ya tuna lokacin da ya auren farko ni da cewa ba duka ba irin wanda suke samari za su yi aure lokacin musamman ma wanda suke aure lokacin mata na wala kaga mutum mata daya mutum goma suna neman ta sai ne rabo na ana ce da ni ma nake magana ba ce yawa sai ne rabo lokacin za ka ga a lokaci ne mutane har zuwa wajen masu malamai na zuwa masu boka na zuwa ana yi musu addu'a cewa Allah ya sa a zaɓe su Allah ya sa su yi gam da katar a ɗaura da su don samun ma abin a lokacin wasu da yake ba musuluncin ake yi ba al'adu ake yi sai ka ga mutane goma na neman aure amma ba wani aka gawa za a ɗaura da shi sai dai ranar auren ma an zo kowa yana jira ya ji da wasa a daura sai ka ji kamar abin wasa to kaga ina wannan misali ne ce ga wanda yayi wannan ya san yadda soyayya take idan wannan yadda yake so in ta ce za ta sha cakulet gobe an gane kudin da cakulet yake zai zai so na? haka ne na duk inda yake in ta ce ya bar abu sai ya bari an samu wata bana ta shagiya ba ko dai mai ilimi dai abinda ta yi dai lokacin da malamai suke taunawa wasu su ce ta yi daidai wasu ce ba ta kyauta ba irin wannan ba nan kasan ba ne kasan larabawa ne wani ustazu yana santa tana yana yana mutuwar santa yana sai aure ta kullum yana zuwa yana da gemunsa kawai wata rana sai ta ce inda yana son ya aure ta kawai ya aske gemu ayya kawai usazi ya je wajen mai aski ya yi talyan maulo ya dawo a ce gari ba a gemu ta ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ai daman ta gwada ta gani yana jin tsoron Allah ne ko kuma magana ta yake yi wai ta gwada shi ne da yana jin tsoron Allah da ta aure shi yanzu kan ya tabbata ba za ta aure shi ba da ma jin tsoron Allah yanzu na ke cewa ta wannan wai kyautawa ta yi ko kore rashin kyautawa ta yi in ka kallo ta wani wajen na sai ka kaman hankali ne da ita wani waje zai kaman kuma waje ba ta kyauta ba kaga daman in ka Allah ya sa gaba zai ce mata wannan suna ce ta manzo Allah ba zai iya aske ba na na yawwa yawwa kaga shikenan to to wannan dai dai ala alama to duk wanda yake san Allah to lalle zai kokari dan adam yake wai tara yake bai cika goma ba wannan ba yana nuna dan adam baya kuskure dukan masu kuskure ne Allah ya halicci dan adam mai kuskure ne Allah ya faɗa cewa a hadisin kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce kullu ibn adam khata duk dan adam masu kuskure ne sai ce amma wa khairul khada'i na tawabun mafi alheri a cikin masu kuskure shine wanda da sun yi sai su tuba ka kenan ba ana cewa wai mutum ba zai kuskure amma dai zai zama kullum akwai muraqaba ta Allah tare da shi yana tunanin yadda za su gonye da Allah lafiya yana tunanin haduwar shi da Allah yana yi kokari ya bi Allah madaukaki sai inda yayi kuskure kuma sai ma zai tuba to shine sai malai yace zuciya sai ta wayi gari babu maganan wajen da su san Allah zai zauna a ciki ta dai magana ta zuci sa'annan za ka ga wato duk wani abu da zai yi wato na kaucewa hanyar shaidan ba iya yi duk wani abu da zai yi a ya kauce hanyar shaidan ba zai yi ba sai dai ka ga yana ta bibiyan hanyoyi na shaidan wannan kuma zai sanya ya dulmiya wajen san duniya da sha'awar duniya shikenan sai zuciya ta zama ta yi duhu Allah ya kiyaye zuciya ya zama ta bushe sai ya zama wato baki ya lullube ta ta yi baƙaƙin sannan wannan baƙin zai zama yana ta lullube zuciya yana ta lullube zuciya yana kashe hasken zuciya ta zama ta yi rauni sai ta zama ta yi rauni sai ya zama kuma wannan rauni ya zama ɗabi'arta kawai kullum ba ruwan shi mutum ya wayi gari da ya ji an kira Allah kamar zai ran shi ya baci da ya ji an ce za a mutu ya ji kamar an zage shi a an gane kawai maganar lahira shi ba ya so ji da ka kawo maganar Qur'ani sai ya ji ran shi ya baci da ka kawo maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kukkune damun mutane da magana addini na duk wani aikinsa ne za ka ga baya shi komai na Allah baya so addinin baya so haka nan ko sallah zai yadda kasar dan sanda ya tashi a gaba zai shi a ɓace na irin yadda ka san polis ne ya ce sai ya yi sallar nan yana tsaye a bayan shi da bindiga duk abin ba ba alaman cewa ai musulmi ya yi sallah daɗi yake ji na wala mai imani ya yi sallah daɗi yake ji kusan duk duniya ba abin da ya kai sallah daɗi ba na za ka ji ranka ya hankalinka ya kwanta ka samu nutsuwa ke sa annabi sallallahu alaihi wa sallam in ana zaune ana magana ku duba duk magana annabi sallallahu alaihi wa sallam ibada ce duk magana Allah ne amma in yaga ana ta maga aka yi ai sai ya ce ya sayyidina bilal arihina biha ya bilal yace ka hutar da mu da sallah wato ka sa ka kira mana sallah mai sallah mu samu hutu eh ka kenan ga musulmi wanda yake da imani ba shakka sallah hutu ne gare shi Allah ya sa ta zama hutu gare mu to shi ne ya ce to mana ce idan mutum halinsa ya kasance hakan nan to kuma sai aka dace Allah ya kiyaye ko aka yi rashin sa'a kuma mutuwa ta same shi a wannan hali mala'ikan mutuwa ya zo ya same shi a cikin wannan halin ya ce to ba abin da zuciya za ta ƙara sai san duniya da ƙin Allah. Ya ce, in ko wannan ya faru, shi kenan za ka ga ba abin da ya damu da shi sai yana jin matsala cewa zai bar duniya. shi mutum hankalin shi ya tashi shi ba magana mai za a haɗu da shi a lahira ba shi kawai matsalar da zai bar duniya ku tsaya dan minti sakon guda ku gane abin da mala yake faɗa na mutum ya waye gari shi ba matsalarsa na me za a tarar a lahira ba shi matsalarsa zai bar duniya kudaden shi a banki na bai riga ya kashe ba nan ya zoma in gini bai gama ba na nan ya yi oda kaya ba su isowa shi matsalarsa kenan shi ne damuwarsa to wannan matsala ce kuma mun yi so ake zama kishiyan haka wannan duk shiriri da watsi da shi ga inda za ka ga abin da yake na gaskiya ga inda za ka gidan gaskiya ga inda za ka halin da mahalarcinka wanda yake da wuta da aljanna ga inda za a komai in ya in ka dace shi kenan ya yi kyau to shi ne malam ya ce idan mutum ya kai wannan matsayi ga kuma rabuwa da duniya ya zo sai ya ga baya san haduwa da Allah sai ya zama baya san haduwa da Allah baya san ya mutu to wannan kuma to shikenan sai ya kara masa nisa da Allah shikenan sai ka ga watakila ma a cikin ran shi ya kulla baya san Allah Allah kiyaye to kaga idan hakan ya faru kuma kuma wannan ba zai sa mala'ika mutuwa a kyale shi ba ina nufin ba kyale shi za a yi ba hakan ne zai tafi wajen Allah ya ce sai malam ya bada misali ya ce kamar ya ɗa ne mutum yana da ɗa wanda yake daman baya san ɗan ɗan baya san shi ya ce kuma kawai sai ɗan nan ya kwashe masa ce masa kuɗinsa dukiyarsa ya gudu da ita ya ce kaga mai zai faru wannan ƙiyayya ta ɗan ƙaruwa za ta yi ko raguwa ƙaruwa za ta yi kaga wato daman baya sai shi yanzu kuma ya mabarna yace sai kaga wannan iye ta karu kuma wato yace ba abin da yake faruwa wato zuciya sai ta mata narke wajen rauni da san Allah da wajen kin Allah yace to idan a wannan yanayi kuma aka zo cire ran mutum aka zara ran shi to shikenan sai zama yana cikin lokaci mafi hatsari shi kuma za a sai cika babu imani Allah kiyaye yace kuma sai ya zama ya halaka halaka ta har abada wanda yace kuma dalili na biyu wanda yake sa a yi mummunan cikawa to shine san duniya da karkata zuwa ga duniya ai dai an san san duniya ko malamai sun yi magana an yi bayani ko an san me san duniya kullum ana nanatawa kar wani yayi akwai wanda suka ba su gane me san duniya idan mutum yake zuwa kasuwa don baya san duniya wannan yayi shi an gane wannan ba shine ba ka san duniya ba idan duk abin da Allah ya ce halal ne kai na sai ka je ka yi na ka gina gida ba yana nan ba ka san duniya ba in ka sai mota ba yana nufin ba ka san kana san duniya ba ka gina gida ba yana nufin kana san duniya ba ka yi aure ba yana nufin kana san duniya ba ai an gane duk abin da Allah ya ce a yi to mutum ya yi shi abin da yake wannan abin da mutum ya yi wanda zai nuna zai na san duniya shine abin ya mutar da shi lahira shine matsala kaga mutum bai manta da lahira ba in yana da kuɗi misali a ce yana da kuɗin da Allah ya ba shi a duniya dubu ashirin ba kaga ya kamata a ce to dubu biyar a ci daɗi da ita ko misali nake dubu biyar na a sa a jari dubu biyar a kai ina a kai lahira eh haka ya kamata wannan shine mutumin da ya manta da lahira amma kawai mutum ya zauna ce kawai shi kawai dubu ashirin nan a ci daɗi kai ka ce ba wani waje ba wani abu da zai je ake nema da shi a'a shi yasa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake zaburar da su su tafi neman duniya ma shi ne don su yi sadaka sahabi zai tashi zai nemi kuɗi ba don komai ba don yana son yi sadaka ya je ya samo kuɗi kuma ya ba da shi sadaka zai kwanta kaji mai aiki to kai ba ce in ka nemo duka dan ba za ka iya ba amma dai ka raba na ya zama akwai aikin lahira a kowace rana a cikin ayyukanka akwai ci da miskinai na akwai taimakon yan uwa akwai sadaka akwai na taimakon marayu gajiyayyu mata masu takaba mutum ya zama yana kasuwanci da Allah to wannan kaga ya baka ce ya manta lahira ba da wannan shi yana nan yana nan Allah ba shi in biliyan ɗari Allah ya bashi kaga shi kenan kawai sai ya ji daɗi a nan ya ji lahira kuma ya ji daɗi amma matsalar shi ne mutum kawai ya sanya na ya ɗau layi guda ta tafiya babu burki kuma da yake shi shaidan makiri ne in ya sa ka a layin ka kama hanya ba zai kyale ka ba a ba zai kyale ka in ya sa ka ya ce karka yi kaki ya hana ka ya yi nan ya yi nan da kai duk wani abin da zai ƙara nisan taka da Allah sai ya sa ka ashe yasa ke ziga mutane idan barna za a yi da kuɗi kawai su yi hankalin su kwanci in bara ne ba abin da suke gani ba ma matsala amma in ya zo ya tukunje masu mutum kamar zai mutu a ce da Allah za a gina masallaci ka taimakon dubu ɗari misali mai kuɗi mai biliyan mai biliyan ɗaya nashi ne maka zo aka ce lala za a gina masallaci a bada taimakon dubu ɗari sai shi da ya zo ya ce to ah su za su gaya ma na haka ba ka gane hausa na nuhun ya sa masa abubuwa na nuhun ai sadaka abin da ka yi niyya kake bara amma inda wani abu za a yi goge ko wani abu in an ce kawo miliyan goma sai ya baya idan kuma sai ya zo ce masa ba ai kawo ta na alhaji ne miliyan goma ɗana guda kawai da ka yi na ta yi kaza ai za ka samu miliyan goma ai ba ba yin ka bane sai ka ga yana ta yana ta yi ba ka ganin an zo biki ba ka ganin an zo biki ba sai shi ɗin yawa mutane famfo sai mutum ya kashe kuɗin da tun da ya zo duniya bai taɓa kashewa don lahira sama. Na? Eh, ko kwata kwadanta bai taɓa kashewa saboda lahira ba. Amma tun da wannan shagali ne, na? Shi ganin shi ɗan sai ya ziga shi a shagali. Eh, sai wannan hotunan biki da kuke gani da holewa da ake yi, suna nan mala'iku sun yi rekodin ɗin su dam. Ranar kiyama. eh Allah bai hana biki ba amma akwai inda yace ayi na akwai inda yace ayi Allah kuma ya hana almubazzaranci eh nan yi kuma za a hadu da shi duk an kyale mutane ne inda rabbaka labil mirsa ha akwai lokacin da za a hadu da shi ne sai mala ya ce a wannan lokaci wato idan mutum ya zamo ya sanya san duniya a gaba wanda shi ma dalili ne ya karkata zuwa gare ta sai ya zama kawai wannan ya nisanta shi da Allah madaukakin sarki yace saboda san duniya shine jagora na kowane irin kuskure duk wani kuskure jagoransa shugabansa shine san duniya Allah ka tsare mu yace kuma san duniya wata cuta ce wadda ba ta da magani shi yasa laraba suke wata karin magana wai man sakira bi hubbi duniya asbaha sharran mimman sakira bi khamriha mutumin da yayi maye da san duniya to sai ya fi sharri kan mutumin da yayi maye da giyar duniya saboda wanda yayi maye da giya an jima za su sake shi amma wanda yayi maye da san duniya abin ba kyau ku don ba ka son duniya ne ba kwa gane a a ya kuke dariya
wato illa ce musiba ce Allah musiba ce abu mai san duniya ai a wato mai san duniya ya zo ji karatu
na a ai na a ba zai zo ba na
ai ai ai akwai abubuwa da in kaga Allah ya barka kana yi sai ka gode masa na alama ce na cewa dai alhamdulillah an a hanyar dai ba ba ta bai bai aka kama mai san duniya an kawai kiran sallah aka yi da wuya ne suna nan fa jinjin ko musulmi wallahi suna nan musamman nan abuja nan wallahi suna nan inda za a tara masu su yi layi da za ka sha mamaki kaga a rana ana sallah biyar ko a za a asuba a za a la'asar magarba wallahi akwai musulmin da shi baya ma jin kiran sallar saboda ba da shi ake ba abin ba na hausa ba kamar yanzu kan yi ana kaɗe-kaɗe a can zai ka wuce ma baka zana yi ba ba ku gane ba saboda ba abu haka da ruwa da shi kawai ba na ai kun gane yakan faru haka ana wata hayaniya saboda ba abin da ya haɗa ka da shi kai sai ana cewa ka ce kai baka ma san ana yi wallahi akwai wanda kiran sallah haka yake a wajen su ba su ba ba sa ji dan ba ba da su ake ba ba da su ake ba ba za su zo ba ba za su ji ba da mun in ya ji ana ya sala yana ya san kawai ba da shi ake ba magilazin shi na na ƙasa sai ya danna ya hada ta aisi wani ma ya sa kiɗa kawai ya wuce a ina gaya muku gaskiya ne wallahi ina nan jingin ya sa mutum sai ya gode Allah yawa gode Allah alhamdulillah da har da ka ji hayya ala sala za ka ji cewa Allah na kiran ka na ai babban abu ne wallahi ka ji da kai ake yi na ka tashi ka amsa kiran Allah ai ba karamin abu ne dace ne kuma na Allah ba kuma wayanka ba ne wallahi rahmar Allah ce Allah mun gode shi ne mala ya ce ciwo ne wanda yake baya warkewa ya ce kuma ya haɗe dukkan wato nau'o'in halitta saboda me mutum yana da ƙarancin sanin Allah shi yasa ya zama wato ba wanda zai so Allah sai wanda ya san Allah ƙarancin sanin Allah yana sa mutum ba zai so Allah ba za ka so Allah ba sai ka san Allah kamar yadda bautan Allah akwai hadisi na kudusi da Allah yake cewa ta'arifuni qabla an ta'buduni ya ce fa'in lam ta'arifu ni fa kaifa ta'abudu ya ce bayina ku fa sanni kafin ku bauta mu ican ba ku sani ba tara ku bauta mu ba ka san waye kake bauta ba da haka wannan sanin Allah maɗaukakin sarki yana sa ɗan adam ya zamo ya, ya so Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun tauba yake cewa Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ka ce musu idan iyayenku a da ‘ya'yayenku da ‘yan'uwanku da matayenku da danginku da kudaden da kuka tattara da kasuwanci shaguna da kantuna da kuke da su laza-fulaza wanda kuke tsarewa da gidaje masu kyau da kuka gina ka ji abin wanda kuke jin daɗin zama a ciki kun ji guda takwas Allah ya ce idan waɗannan abubuwa su ne kuka fi so akan Allah kuka fi son su akan Allah da kuma kuka fi son su akan ɗaukaka addinin Allah jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah ta Allah ya ce shikenan fata rabba su aje a ji daɗi daɗi aje a ji daɗi lafiya na ai an gane wannan a ce je ba da la'aji shi kenan na wato kun ga na ƙarai da shi shi ne ai wannan maganar da Allah ya faɗi Allah ya ce fata rabba su shikenan ku je a a so iyaye a so akan a fifita su akan san Allah shikenan ku je ku so ƴaƴanku akan Allah shikenan ku zo ku fifita san ƴan uwanku akan Allah ku je ku fifita san matayenku akan Allah ku je ku fifita san danginku akan Allah ku je ku fifita san kuɗinku akan Allah ku je ku fifita wato san kasuwancinku akan Allah ku je ku fifita san gidajenku da kuka gina akan Allah yace shikenan ku je in dai har kun fi san waɗannan akan Allah Allah ya taimaka rabbasu wato ajiya a sha daɗi lafiya wato Allah ya ce hatta ya afi Allahu bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa me al'amarin Allah shi ne kawai gari kaka a gaban Allah na an gama duk abin da za a yi nan Allah ya ce ka yi kaki na Allah ya ce ma ga hanyar da yake ci a yi kaki to yanzu kuma ga ka ka zo shi ne Allah ya ce har Allah ya zo da al'amarinsa shi ne Allah ya kawo ƙarshen wayayarku gaba ɗaya sai ce wallahu la ya hadil kawmar fasiki Allah bai shiryar da mutane wanda suke fasikai kenan duk wanda ya fifita san iyayensa akan Allah fasiki ne wanda ya fifita san iyayensa akan Allah fasiki ne wanda ya fifita san ƴan uwansa akan Allah fasiki ne wanda ya fifita san matansa akan Allah fasiki ne wanda ya fifita san danginsa akan Allah fasiki ne wanda ya fifita san kuɗinsa akan Allah fasiki ne wanda ya fi ta san kasuwancin shi akan Allah fasiki ne wanda ya fi ta san gidansa da ya gina akan Allah fasiki ne Allah ka tsare ni da haka komai Allah shine gaba na yawa komai da ka sani ba daman komai ma mai komai kuma ma wanda Allah ya sa ya iya kallon duniya kallo na basira menene ma a cikin duniya ne na ka kalli duniya ne da Allah in ka Allah ya sa ka shekara ashirin a duniya ai dai ka dan dana ko bare har ka shekara talatin na bare ka ce ka yi arba'in bare ya ce ka yi hamsin na ai ka san me yake a duniya ba kuma wani saba ba da za a yi wanda abin da kai ta yi har ka kai yanzu kuma za a yi ka ba da samarin mai ake a duniya da daddare a yi bacci da safe a tashi a yi wanka na a ci abinci na a fita na a sa riga a tafi shago ko a tafi aiki na ko a tafi kodago da an jima da rana a sha rana a gaji na a sha nemi abinci na a dawa da yamma a sashi bacci shi ke nan ake yi na ba abin da ake yi kaga wanda Allah ya taimake shi ya tsara bautan Allah shine zai samu abin da zai yi dan wanda yake a wannan lokaci ya ta ambatan Allah ya more na wanda ya tsaye da sallah a cikin wannan lokaci ya more wanda ya yi ta abubuwan da za su ci amma ba haka ba duniya ya yi abin da ake ke sanan duk duniya Allah madaukakin sarki ya sa ba wanda yake cimma burinsa tun da aka yi duniya har a gama ta har a tarihi kiyama ba wanda ya cimma buri ba wanda ya taɓa samun abin da yake so ba wanda yake abin da yake so ya cimma shi ƙarya ne sai dai wani Allah ya ma wani kuma ba zai ma kuma kowa da kowa ba kaga a Najeriya dai mutum na farko number one ba shine shugaban ƙasa da wanda aka yi da na yanzu da na gobe da na jini kowa har ya mutu akwai abin da yake so yi ba zai iya akwai abin da yake so ya faru ba zai faru ba ku ce ma haka yake bare kai bare kowa ma haka yake haka Allah ya yi duniya wanda kuma Allah ya nuna shi ne isasshe shi ne kadai mai karfi shi ne duk abin da yake so zai faru amma ɗan adam ina ba kuma wanda ya isa ya rayu duniya bai da wani abu bai bata masa rai ba babu shi ka nemo wani mutum guda ɗaya kal da ba a isa ba ta mare ba na babu shi duk duniya babu kowa ka nemo wani mutum ɗaya tar da baya jin yunwa to bari na ma ta abin nan an ce yanzu aka sa ma kuɗi a nan a ce ma dala dala ma ba naira dala dubu ɗari a ce ma an baka awa goma ka je ka nemo wani mutum lafiyayye wanda bai da bai da wani rashin lafiya bai taɓa rashin lafiya ba kuma lafiyayye kalau aka gane ba mura ba tari ba ciwon kai ba malaria ba typhoid ba hawan jini ba ulsa da me ta rika fa wani ya tuno ni babu ba ya ba za ka samu ba shi haka Allah madaukakin sarki ya tsara duniya ai sanin duniya yana da zai baka zai baka ilimi wanda zaka koma ga Allah zai sa kawai ka san kawai amma gaskiya kawai shine ka koma ga Allah shine amma gaskiya amma don nan duk kawai lokaci ne komai komai ya faru zai zo ya kare komai zai zo ya wuce Allah shine gaskiya kuma Allah shine da wamamme yasa Allah ya ce wa inna nahnu narisul arda man alaiha wai laina yarzu ke da kasa duka da abin da ke kan kasa kuma wajen mu za su dawo saboda haka duk wanda ransa aka zawo ransa yana irin wannan hali na kin Allah kuma da Allah ya bayyana cikin zuciyarsa da baki da tsakanin iya kwatsi wato Allah yana yana jin haushi zai bar iyalansa zai bar dukiyarsa zai bar waɗanda yake so saboda zai zama mutuwa kamar an masa dole ne zai koma ga wajen Allah inda baya son zuwa ya zama inda nan da ba ka son zuwa ya zama da Allah ka kamo shi ai kun gane guda dubu ya da dole ta ba a kafa shi da ƙarfi aka kawo shi to kaga a kawo mutum haka da ƙarfi kuma ya zama wata magana da haka sai ya zama kowa da ƙarfi zai samu wanda ya aka ya zo bai zo ba na aka kamo shi da ƙarfi ga shi an kawo shi a kaga mai zai faru da sai mutum ya zama kamar ya ce kamar ya ce kamar irin wannan amma ina wanda ake so ya zo ga shi ya zo lafiya salin alim na ba da na ake so da mutum ya zama yace amma wanda za a ɗauki ran shi yana mai san Allah Allah ka sai zai koma wajen Allah zai koma wa mai kyau kuma ba wanda da ke kyakkyawa wanda yana wato kwadayin kuma wajen Allah wa halice mu ne wa yake ba mu arziki wa yake ba aljanna to kuma a ce mu ayi gari ba wasu ba masu zuwa da shi da wata ala wadda yi tunani dai na akwai yawa wala ce akwai yau da ranka ya ci kawai gari kuma ba inda na ci ba ba shi da wata ala yanzu kwanan duniya aka ce yanzu gonan garin ku ya zo yana so ka da shi saboda Allah ranka zai baci na zai baci yau daji zai ji so gwamna babban na to bari mahalicin ka Allah da ka ake son musulmi ya samu alaka mai kyau tsakanin shi da Allah ka gane Allah san shi yake Allah Allah Allah Allah ka Allah ka san shi da mutum da addu'a domin ka ka zama kana san Allah Allah yana san ka to kuma ya kare irin abin da ya faru da sahabban manzon Allah ka radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da Allah suna son Allah Allah yana son su yuhibbu wa yuhibbunahu Allah na son su kuma suna son Allah ai kaga ba matsala sai ka koma wajen kuɗinka ka koma za ka mutu kana murna kana jin daɗi za ka koma za ka huta da wannan wahalar duniya yawwa Allah ya kama aga shi ne ya ce sai ka zama kana Allah Allah ka isa ya ce ka isa gaban Allah sai ka zama kamar baƙo wanda ya zo ana masalli da zuwa ya ɗauke kaya saboda ya sha wahalar tafiya ya haɗu kuma da wanda yake so da haka kowa ya san irin farin ciki da zai yi abin da zai haɗu da shi na murna da farin ciki saboda ya dawo lafiya saboda abin da ya cancanci shi na girmamawa da abubuwa na ni'ima sai alhatimatu saniya allati la taktali al-khulud fi an-nar laha aidan sababan ahaduhuma kasratu al-ma'asi wa in qawiya al-iman والآخر ضعف الإيمان وإن كانت المعاصي وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات ورسوسها في القلب بكثرة الإلف والعادة وجميع ما ألف وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكر ذكره إلى قلبه عند موته وإن كان ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكرى ذكر طاعة الله وإن كان ميله الأكثر إلى المعاصي غلب ذكرها على قلبه عند الموت وربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من المعاصي ويتقيد بها قلبه ويصير مهدوبا عن الله تعالى والعياذ بالله فالذي لا يفارق الذنب إلا الفينة بعد الفينة فهو أبعد عن هذا الخطر والذي لم يفارق ذنبا أصلا هو بعيد جدا عن هذا الخطر والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر من طاعته وقلبه بها أفرح من الطاعات هذا الخطر عظيم عظيم وقريب في حقه جدا ونعرف, ونعرف هذا بمثال وهو أنه لا يخفى عليك أن الإنسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عيدها طول عمره حتى إنه لا يرى إلا ما يماثل مشاهدته في اليقظة وحتى إن المراهق الذي يحتلم لا يرى صورة الوقاع وقع إذا لم يكن قد واقع في اليقظة ولو بقي كذلك مدة لما رأى عند الانتلاب ذلك آه ذلك سورة الوقاء ثم لا يخفى أن الذي أدى أمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر مما يراه الفاجر الذي قد أمره في التجارة والتاجر يرى من الأعوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر مما يراه الطبيب طبيب والفقيه لأنه إنما يظهر في حال النوم ما حصل له مناسبة آه مع القلب بطول الإلف أو بسبب آخر من الأسباب والموت شبيه النوم ولكنه فوقه ولكن سكرات الموت وما يتقدمه من الغشية قريب من النوم فيقتدي ذلك تذكر المألوف وعوده آه إلى القلب وأحد الأسباب المرجحة لوصول ذكره في القلب دون الإلف ودون الإلف للمعاصي والطاعات أيضا مرجح وكذلك تخالف أيضا منامات الصالحين ومنامات الفساد فتكون غلبة الإلف سببا لأن تمثل لأن لأن تتمثل صورة فاحشة في قلبه وتميل إليها نفسه وربما تقبض عليها روحه فيكون ذلك سبب سوء الخاتمة سوء خاتمته وإن كان أصل الإيمان باقيا بحيث يرجى له الخلاص منها وكما أن ما يخدر في اليقظة إنما يخدر بسبب خاص يعلمه الله تعالى فكذلك آهاد المنامات لها أسباب عند الله تعالى نعرف بعدها ولا نعرف بعدها كما أننا نعلم أن الخاطر ينتقل من الشيء إلى ما يناسبه إما بالمشابهة وإما بالمدادة وإما بالمقارنة بأن يكون قد ورد على الحسن منه karatun ya yi yawa amma mutashabiha fa bi an bari mu tsaya nan sai mu tashi a gaba to malam yace sababi na biyu a lokacin ma yi mun jira biyar mu tashi a nan kaga shi ma na zo tun da na karanta sai irin da yau sai mu yi fasara wallahu alam Hmm. Hmm. وعليكم السلام آمين نعم نعم Allah ka tuna mun yin wa idan na tira su addu'a sarki abinda malamai suke faɗi cewa mutum ya mutu a ce alƙiyamar ta tsaya ana nufin ayyukan da zai yi na ƙiyamarsa lokacin ya ƙare sai dai shi ma in yayi sa yana da wasu sadakatun jariya akwai mutum yana da sadakatun jariya shi wannan bai ƙare ba yana lahira ana ta kai lada ana ta kai lada yadda ka san alat na banki ililin ililin kai tadi ana kana kabari haka nan akwai alat na zunubi in shi ma kaga ya bar kayan zunubi shi ma bai ta bai ta kare ba yana lahira ana ta aika bar da zunubi kullum kullum kullum kullum har ta shi kiyama saboda ya bar wani abin zunubi da yake ci gaba da haka abin da suke nufi kai aikin da za ka yi na neman lahirar ka ya kare hasan da zarar mutum ya mutu Allahu akbar ko subhanallahi guda ɗaya baka isa ka faɗa ba ba ka ƙara faɗa ba mala'iku ma sun rufe littafinsa shi ne nace sai dai mai sadakatun jariya ce wannan ana ci gaba ko kuma waɗanda Allah ya sa ana ci gaba da rubuta musu ayyukansu saboda wasu abin da suka yi na Allah maɗaukacin sarki amma tashin kiyama kan tare da za a yi annabi adamu wa tare za ku tashi da shi ina nuhu rana guda annabi Musa, annabi Isa, annabi Salihu, annabi Shu'aibu, annabi Suleiman, annabi Dauda, annabi Ayyub, duk annabawan nan duka da kowa da kowa da su Fir'auna da su Hamana da su Karuna duk rana guda za a tashi kiyama. Iyakaci Allah zai ware bayan Allah na waje guda Allah ya samu na cikin su. ‘Yan criminals kuma suna waje guda Allah zai ce a ware su wa misazin yawon ayyuhal mujrim sai a ware su. akwai tanti-tanti da Allah zai sanya mutane saboda abubuwan da suka yi na, na, na, na bin Allah a wannan rayuwa. Nan duniya an zo test ne, an zo exam aka zo. Yanzu kowa na hall ne, da aka kowa tsaya ya ci jarabawa, ko ranar karɓar result. Amma kakan ga alamar result ɗinka idan mala'ikun mutuwa suka zo. Domin ka ga mala'ikun mutuwa su zo da fararen kaya, na? da mala'ika jibrilu da kowa an zo ana ce ma karka damu karka damu har ma hakin ga ma da wani abin da aka bari yara a duniya za a dauna yin su ba matsala kai kwantar da hankali ba ka da tsoro to kaga ai ka san lafiya ne amma an kaga mala'iku sun zo da jajayen ido da korayen ido da guduma na da sandina wani kafin a cire ran shi sai an ma dukan tsiya Allah ya mala'iku su ba mutum kashi amma wanda ya tabbata kafirai ake wa haka walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum Allah ya ce na ma ga kaga yanda kafirai ake musu idan za su mutu yadda mala'iku ke tafkansu fuska ɓau ɓau mun tsaki kashi a mala'ikan mutuwa zai ɗaurar shi Allah kiyaye ya laifin musa amin ana Na'am. ya danganta bari mu soma da ta biyu ya danganta abin da kuka yi ittifaki ai an gane wanda zan baka cash ina son kai kuma in zaka biya ni zaka samu a account ce to ba komai ba ni rawar shi zan biya ka yace zan ina son cash din ranar talata misali nake kyau ba komai ka yarda ya yarda yarjejeniya almuslimuna ala shurudi dama abinda ba a yadda ba ku sharadin wani kasuwanci da musulunci ya hana shine ba a yadda ba amma in bai hana ba koya ku kai babu komai da ga ajiye ko ko shi ko kai ka bada kashi ko ka sa ko biki in kuka yadda babu komai yayi a bai kare ba sai tambayar ta ta farko shine yace ana ba mutum lada akan mubahi ko ba ba kaura ba ba mutum lada akan mubahi kawai dai yayi ya more da in ka je nan aka tashi ka ce kaza ka iya na da sashiya na da lemun lemon kwalba misali shine mubahi in ka zauna ka ci lada nawa za ba ka kaga kawai kudin halal ne alhamdulillah ka gode amma za a baka rara ka ce alhamdulillah wannan wani aiki kai saboda ka ci abinci ka amma mubayi ba mu baka lada ke sa baka ji ana gaya ma in ka karya ga ladan ka wani karyawa ko ka ji an taɓa gama cewa abincin rana in ka ci da abincin rana lada kaza na in ka ci na da rana shine mubayi abinda ba a so kawai sai dai in kai abu mara kyau a ciki ka samu zunubi sana a cikin mubahi in kai wani aikin lada za ka samu lada eh shi ne misali ka dinka sabuwar riga mai kyau sai ka ce bari wannan rigar ba zan so masa ta ba sai zan yi sallah misali nake ya sai ka samu lada a da ka tashi ka dinka guda biyu ka ce wani sadaka ga guda ɗaya suka samu lada amma kai kawai ka more ne ba kai kawo Allah godiya wallahu ala na'am alaikum salam amin Allah ya tsara mana duka na'am na fitowa da wani jiki sai na ga wata na yin kawo a cikin kwanan da su yana nuna sai ana cewa wancan su wancan da wancan tsarin mutum sai a shi shi zuwa da ta tana cikin wasu tana ganin mana mutuwa da wata da ta irin ke yi masu na nan shawa a ta wata da wutan mutum a kan kuri a nan ciki ne mai yake zawo da zanna a kan mutum a ce ba wancan ba ne malayaku ne malayaku kuma ba wancan su ne ai ai malam Allah dai ya ba mu sa'a in ka ga mutuwar wasu ba daɗi Allah ba daɗi ba ki shi yasa ka samu ma ka mutu lafiya rahama ce ni ba ma magana ka tara mai kar ka mutu wannan sai ka mutu kai kwantar da hankali na kai ta aiki kai ta roƙon Allah kai ta abin da Allah yake so ka samu ka bar duniyar nan lafiya sai ba karamin nasara ba ce eh Allah ya samu bari lafiya wani za ka daɗe an bar ka ka daɗe ba ne ya kace ka shekara ɗari da hamsin ba na za ka wuce ne awo ba rigimar ɗan adam ka kalla ta zo ne ya tura min wani abu nake karantawa gwamnatin shagari daga kan shugaban ƙasar ina jin mutum biyu a ciki aka samu suna da rai yanzu daga awal ibrahim sarkin suleja a cikin gwamnoni kenan sai jim obodo na anambra na? ok su hudu ne ko? ni biyu na gani kaji su hudu ne suka rage amma duk sun mutu ba haka allah yake karar da wanda ma ba su mutu ba nake cewa na su ma waɗannan da sun mutu ai na na nufin su ma wannan da ake liza ba wannan sun mutu na wanda ya san su ya san su ma dai na duk an gama rayuwar ta ƙare na to na je za a yana shi ma ana fama da jiki Allah ya ba shi lafiya amma dai haka ne wannan wa'azi ne ga kai yanzu ka san ta duniyar nan ba zama ake ba ka san samari ne suke ganin kamar kansu na hayaki kamar wani za a ci duniya ina na kamar wani abu za a yi ba wani abu za a yi ba laifi ka yi kasuwa ka samu kuɗi amma ka yi ƙoƙari ka ringa bin Allah na ka yi ƙoƙari ka yi duk abin da za ka yi ka ringa tunda za ka mutu shi kenan abin da ake so ka yi ƙoƙari wajen kasuwan ka ringa neman halal ka yi ƙoƙari abin ka samu ka ringa yin aikin alheri shi kenan kyautata wa iyayenka ka kyautata yan uwanka ka kyautata wa abokanka ka yi abin da ai musulunci yake bukata shikenan rayuwa ka jira lokaci da lokaci yayi kuma zaka sai tafiya walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu na na'am alaikum assalam ah to to daga shi kai ka bashi can ba na'am Na'am. Na'am. Gaskiya ne. Tabi'i ne ya ce cikin bayan mun karanta kai. Na ji daɗi a shi ana bin karatu. Na? wannan ɗan saurayi har ya riƙe a na'ayin naɗi ya ce ciki akwai wanda ya gan shi a cikin mafarki har ya ce masa ka rage buri wato cikin wasiyar da ya masa gaskiya ne wato in Allah ya taimaki mutum ya rage buri a duniyar nan ya more saboda shi buri yana sa ɗan adam ne ya yi wata tafiya mahaukaciya kuma ka san idan mutum yana da buri ya mara yawa to ko alheri ba iya yi ka ji musifan buri ba za ka gane mai ake nufi ba yanzu misali mutum ya ce shi sai ya samu kuɗi kuma kuɗin nan misali mutum yanzu yana da dubu goma sai ce damuwarsa sai ya samu miliyan ɗari kuma kullum da yake damunsa to ai kaga ba nan da zai sadaka ai na sai dai kullum yana ta kokari ya shine buri yana so ya cimma kuma bai san me aka rubuta masa ba bai san da zai tafi ba da haka wannan buri sai hana shi bin Allah sai hana shi yin abin da ya kamata ya yi ta tsoron abin da ba tsoro ba ya ta wahala kwatsan kuma sai ya mutu wani ma sai ya tara kuɗi ya tara kuɗi kawai sai ka ji ya ji ya mutu ta tara wasu ta ta wahala wani maganin neman kudu ko sallah baya yi yana san yana san zai yi zai zai zai wani bawan Allah yana ya yanki fili a wani gari yana gina gida gida na gani na fada da yawa da yawa yana ginin yayi nisa ni na san shi haka na san shi haka mutum da mutum ya yi nisa ya kai ginin ya taso ba a yi filasta ba dai amma an haɗa gini sai in gidan shi ne na zama amma babba sai ciwo ya kama shi ciwo ya kama shi ya kuma kwana biyu bai da lafiya ciwo yana ta ci yana ta ci sai ya ce wa direban shi a ɗauko mota ba ya jin daɗi sosai sai shiga gaba sai ya ce a kai shi sati eh wallahi sai tsaya sai sai ta kuka ba nake cewa Allah ya sa kukan na nadama yake ba yana wayo gidana ba ha to za a akwai wanda ya mutu yana wayo kuɗi na ya riƙe yana dina wallahi haka ya dinga yi lokaci kuma haka ya rasu gidan sai dai wasu su yi to kagan Allah ya taimake shi nadama yake yana tuna Allah da sauransu wannan yayi amma ba wanda ya san ko kan me yake kawai sai ya ce a dace shi a kai shi sai shi dai mai ce kawai sai ya ta kuka mu to kaga da gida ya kai gida da ba gama ba gama ba gashi zai zai tafi kuma haka ya tafi to shi yasa ake son musulmi ya rage buri na yayi yana yiwarsa kawai dan abin da ka samu ka yi na dan daidai daidai ka yi dan baka sai ya za a yi in Allah ya baka da yawa kai da yawa ba laifi in ya baka tsakiya kai tsaka tsakiya in ya baka kaɗan kai kaɗan kai haƙuri gaba ɗaya duka makoma ɗaya ce in ka je afo yanzu ka kalle su a kwance kowa ya yi shiru da ba da yanzu an hana an yi mitin da environmental satin da ya wuce cewa daga yanzu duk wanda ya mutu inda shi da tayi ba za a binne shi ba za a kai shi makabarta ba saboda ana shiga ana barna a makabarta na wasu matsafa na zuwa suna tone da kawai daga 6 an kulle duk wanda aka gan shi na an san banna da haka a sani duk wanda ya rasu ne mata ito a ajiye shi a gida ka san yanzu matsalar abuja da yawa ba sa son kai gawa gidansu akwai wanda suke da uzuri akwai wanda lalle za ka fahimci suna da uzuri saboda yanayin gidajensu akwai wanda in aka ce za a hau da gawa wahala za a sha saboda ko na irin gidaje ne haka masu wahalar hawa wannan kowa zai gane amma akwai ya mutum za ka yi gidan mutum gidanka har da gidan mota ka ce ba za ka yi gida ba na wata falon shi ya yi masallacin nan amma ba za ka yi gidan sai a kai ka gida ka kwanta a falo ka huta na kamun gobe a ba shi na ba haka ya kamata a sa ma aiki wala na a zama cewa ba wani masallaci kai ga gida a huta wasu tsoro ne yake hana su wallahi ba wai wani wai ko musulunci a kawai suna gani kamar in ga wanda kwana su ma gobe za a ce su wuce shi ke nan karkare take karkare ne amma babu ya rayu mutum da gidansa na wasu kuma kawai shi yanci ne son duniya inda an bar labarin wata mata da mijinta ya rasu aka yi aka yi da gidan mota ma ta ce ka a bata musu wallahi ba har nake cewa wannan da ba ku gaggaura mata mali ba an ba ka wallahi a sa shi a falo ta ce a kai kafin zai bata kafin wallahi gidan shi ne ba eh gidan shi eh don haka abubuwa da yawa suna faruwa sai dai Allah maɗaukake sarki ya kiyaye. Allah ala. Me na gama maganar nake? Na gama ko? Dam, lam. Na yi kuma. Amin. Thank you. idan kamar za a za a zama da aiki yi kamar mamalai da abubuwa ko da kai da shi kan haka na su masu neman abubuwan za su yi kawo cututtuka a mutunci a kudade wanda ke da hankali kuma yin babban mamalai da hankali cin hancoci bai kamar da bai kamar yawa ai ba kama ba ne cin hanci to kamar wani a nan a ce shi zai yi shi ba shi ne ba amma in ya karɓa da kawai in zai karɓa ba ko wurare da aka karɓa amma in ya karɓa zai dinga amfani da su ne ko ya dinga kai sadaka ko ya dinga ambata abubuwan da ba shi ma wannan zai yi zai ba to zai daga amin wani abin da ya faɗa ma'aikatan gwamnati sun sani haka ne yake faruwa to cewa wato national cake na in an tashi raba shi a ma'aikatu akwai wanda tabbas in yaki karɓa to wani ma zai zama damuwa akan aikinsa na ai an gane zai zama ya shiga damuwa akan aikin ofishin da yake rike da shi saboda kila wanda yake son a karɓa mai gidansu ne to sai iya karɓa amma kar ya ci an ji hausan nan ya karɓa kar ya ci yawa ya karɓa kar ya ci ya ya mayar bayan Allah kuɗinsu ya karɓa ya je sai hospital da ya siya ban Allah magani ko ya je gidan marayu ya ba su tabbas akwai waɗanda in ka ji labaransu a wajen aiki in suka ƙi karɓar da matsala ce akwai wanda har rayuwarsu ake nema na kamar za su ɓata tafiya na za a ɓata za su ɓata aiki eh ya karba ma kai ya ci akwai hikimomi da malamai suka yi ta'ambatawa inda mutum zai kaman kudin riba ne ai wanda suke ake tara mutum a banki ai ai yadda ya karba ma kai ya ci na kai ya ci saboda barin da an an yi shekarun da ake bari aka yi tafatawa malamai suka ce a barin yana zama wa barna wa ga al'umma kuma aka samu wani dama a kansu kuma a sai an kayan da za a yi ta hallaka al'umma to sai yasa aka ce kamar raba'ar ne da makami ake yi Mm, amma dai kar a ci
kamar misali wanda zai yi cewa wa ko kuma a ba dan uwanka ba dai dan uwanka kuɗi mai kyau zaka bashi yawwa dan uwanka kuɗi mai kyau zaka bashi an ce dai a- maluma suka ce a kai ka sa shi a wajen aiki wanda yake kai ma ba lada za ka samu ba eh kawai na in za ka samu lada ma ta ila shi ne na in kana da niyya mai kyau wajen raba arni da makamu yawa amma kawai shi ne aikin da kai amma na magana a baka lada shi sadaka inna allaha ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban Allah mai tsarki ne bai karɓan komai sai mai tsarki in kai sadaka da kudin haram Allah ba zai karɓa ba na eh ba zai karba ba ana sadaka ne da kudin halal eh wannan in kai komai karancin sa kuma Allah sai ya ta kiwata shi ya zama yana da girma eh Allah ta'ala alam sallu ala nabiyyin kai Allahumma salli ala sayyidina Eh, yau mun yi rashi anguwan nan mun rasa wata dattijuwa ta kirki dattijuwa wadda take labarinta yana da daɗi alhamdulillah mu'amalarta da ko makarantun islamiyya da masallatai ba nan ba har da su suka zauna abin suka ji abin gwani ban sha'awa hajji adama ko allah madaukakin sarki ya ji kanta allah ya sa ta huta ayyukan da ta yi na alheri Allah ya karba mata abin da ta yi na kuskure kuma Allah ya yafe mata mai gidanta shi ma Allah maɗaukaki sarki ya ba shi haƙuri Allah kuma ya ba shi lafiya karanta musu fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ويسر مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونجها من الخطايا والذنوب كما إنك الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاء سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا إلا صرنا إلى ما صارت إليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ودعينا وأسينا وهادرنا وغائبنا اللهم من أحيته منا فحي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين
آمين
Thank you.